بسم الله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan wasu mi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan uwan kudi Yasmin Abdullah. Allah muna mafaka. yau da muna subdu bakwai ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da ɗaya ga watan biyu shekara dubu biyu da ishirin allah mana muwafaka yan wa kamar da aka saba za a yi kira a lambobi kamar haka a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 haka za a iya kira lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mawafaka بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين mai tambaya na farko ya rubuto yana tambaya cewa bayan gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku ga abin da yake tambaya yace wai annabawa na Allah wai su guda nawa kuma tambaya shi ta biyu manzannin Allah su ma guda nawa
yan wa bangaren wannan duka dai malamai magabata na tafsiri sun yi bayani kusan guda ne kan cewa akwai annabawa kuma akwai manzanni to an aka ce annabawa kenan su aka ce annaba a jumurci ana ce annabawa kamar da zama cikin ruwayar adadinsu dubu ɗari da dubu ishirin da hudu a ciki ce akwai manzanni ruwa da ta tabbata hata cikin sila sai albani ya tabbatar dai da ruwa manzanni a cikinsu 315 don suna kare sha uku da amma ruwa da tabbatata cewa manzanni a cikin annabawa dubu da dubu ishirin da dubu hudu amma ya ce a cikin manzanni 300 ne da goma sha biyar wannan shine kenan adadin annabawa da adadin manzanni kenan a cikin dubun ne 124 aka aka ware manzanni 315 wannan shine tambaya ta farko ta adadin annabawa da manzanni illa abinda yake da malamai ke kawo cewa kowanne daga cikinsu kowanne ba wanda bai isa saƙon Allah wannan wata daraja ce wata martaba ce Allah ya ta wasu akan wasu amma saƙo kowanne yana isar da saƙo daga wajen Allah subhanahu wataala shine kuma ta sani kuma da imani da su a jumulce dukkan iya cikin imani rukunin imani imani bi rusul dole ka yarda wani manzanni Allah ya aiko su a jumulce illa mu yanzu wanda yake namu muka imamu abin da shari'a shi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duka dole mai imani da sauran annabawa ko da ba ba namu bane ba za mu imani da su akan cewa yan sako ne gwajin Allah ya cikin kun na imani na da tattawai imanin kai da manzannin Allah subhanahu wataala zo karanta abin dogon hankuru finish na'am
na'am mai tambaya na gaba abinda yake tambaya menene bambancin isra'i da mi'raj
to ah, isra'i da mi'raji isra'i shine Allah ke magana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لن- لنريه من آياتنا إنه سميع عليم cewa sura ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala yayi akan umamin Isra'i tahiyyar dare da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Uls kuma daga nan sha kira da Isra'i tahiyyar dare da aka yi daga Makka zuwa Qudus Mi'raji kuma daga Qudus kin zuwa sama zuwa saman bakwai zuwa magare tikewa wannan shine abin da yake cikin isra'i da mi'iraji tahiyar dare daga makka zuwa betul maqdis kuma daga can zuwa saman bakwai shi ɗan wa abin da yake masala an samu tun farkon musulunci lokacin da abin da ya zo kai dole yawa kana ne na ga shekara ta goma ne kenan kusan kayan hijira da shekara uku hijira kayan hijira shekara uku aka yi aka yi isra'i da mi'raji hatta mutanen makka wannan abin ya zan fitina ga wasu masu raunin imani dan sun ɗauki wannan abin dan su yaudari sauran musulmi masu kawurai su ta tukunji mutumin kuma ana muhammadu ya zo da iya magana an kame wa yanzu ya ce ku ji wa a daren- a dare ɗaya wa a jiya yanzu ya zo iya ba mu labari wa a daren jiya ya tafi baitul maqdis ya tafi sama su ba sai kai sama ma su a ce kowa ya san tahiya da ake ta watanni a je a dawo baitul maqdis a ce ga wani ya zo dama ba a da shi ba ana cewa ba gaskiya bane ba to sun samu abin hudi ya ce a cikin dare ɗaya ya je kudus ya dawo hankalin mutane kaga a hankalci ba imani ba ga ya za a yi to wannan abin su kawai suka ɗauke shi neman suke farfagandin karyatar da man- ce manzo Allah ba manzo Allah bane ba har aka samu wasu masu raunin imani da harko a suka samu shakka kan gaskiyar Isra'i da Miraji ya za a ce cikin dare an je Kudus tabbin musa wani dogon tafiyar a ce dare ɗaya an je an dawo wanda shi ya zama fitina ga wasu masu raunin imani kuma da su kahuran suka karyata har ma daga cikin eh, abin da ya wakana bayan ya je ya dawo don a ƙure shi sun zo sun ce ya muhammad da aya na samu ake abubakar siddiq aya nan ne lokacin da aka ji aka wani labari ya abubakar ka ji wa abin da abokinka ke cewa mutumin da aka ke cewa da ya ba ni labarin amewa da za a yanzu a daren jiya wai ya ce ya je ya dawo kudus ya dawo cikin dare abubakar ya ce in ya gaya muku gaskiya ne ya je kalmar wannan ta wannan suna na siddiq ya bi shi ganan aka sami abubakar siddiq dan cewa ko shi ba ba da bai kamar ga mushi in dai ga muku kurin ya ja dawo in a wancan zamani sun zo da neman kurewa cewa ya za a ce ya je wannan wurin ya dawo sai suka ce to zo sun sun sai bishe ba bai ta zuwa ba haka ba a rayuwar shi aka ce to zo ka siffanta mana yanda su sun san wurin sun san sun zuwa wurin suka ce ka zo ka siffanta mana yadda ka ga masallacin kudus yadda gari ka ba mu labarin shi ka gani wani in ba don ƙurewa ba so nawa za ka iya zuwa gidan wani ko wani wuri ko masallaci ka je ka dawo ba tare da kasan kofa noci ko ta gano ci amma wajen a ƙure shi aka ce to inda ka je zo ka mu labarin yadda yake shi kuma Allah subhanahu wata'ala mai gaskantar da manzannin shi sai manzana salama da aka yi min tambayar sai aka gitto mishi masallacin aka mai filman iya kallon shi a gaban shi dan wa mutum ne dan adam mai kashi da wutsa yake ma ya gwada maka wata imaji abin da ake amurka yanzu wannan Allah tun a wancan zaman Allah ko ya gwada manzana Allah salama ga ɗakin a gaban shi aka bude mai hijabi ya ce mishi ta gano ce ya ce ta ga kaza ce wuri kaza kaza ce kowa nawa ce kowa kaza wuri kaza su abu Allah ya gani a gaban shi ya ba su labarai na tabbas din cewa in ba wanda ya gani ba ya ba da wani labarin wani a takaice wannan shi ya ce isra'i tahiya cikin dare da ya je wanda dai kuma ya ce shi mai iraji shi ne tahiya da ya daga baitul maqdis lamin da tabbata a kudus Allah gama mai annabawa ya yi jagorantar annabawa wajen sallah kuma daga nan aka yi sama da shi sama ta ɗaya dai dogon kisa ce dai har ta kai sama ta bakwai aka yi magari tukewa wannan shine kenan mai iraji daga ƙasa zuwa sama wanda a nan ne Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da shi daga tambayta ka ta ƙarshe wai yana cewa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya ga Allah
ina ga tambaye ba haka bace ina ga akwai a ga tambaya akwai ya menene bambancin isra'i da mi'iraji a wanne ne annabi sallallahu ya ga Allah kenan a cikin wannan biyin isra'i da mi'iraji magana ganin Allah subhanahu wata'ala wanda ake hudi ake da magana kan shi za mu ce ba cewa ba ganin Allah a ina ne dai ya ga abin da ya gani wanda malamai an samu magabata bin sananne kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a mi'raji da ya kobe ga Allah ba an samu ruwayoyi na ibn Abbas wanda ya ce da kadar ahu ya ga Allah to ruwa da ibn Abbas ta cikin sai musulun ba gani ba na ƙwayar ba a gani ne ce rawa bi fa'adi ya gashi da zuciya shi wannan ruwa ta musulun wata ke kawo ba gani ba na iyo tana ɗauke rigima da yawa saboda menene ɗan uwa akwai mas'ala kamar da ya tabbata cikin sai musulun aisha radiyallahu anha wani ya zo ya mata tambaya akan na asali masaruk nake cewa iya kishin gide wajen aisha sai take kiran shi ya aba aisha salasun man takallama bi wahidati minhun faqad a'zam a'zam ala Allah al-firya qultu ma hun tace ya aba aisha abu uku duk wanda ya maka magana da su inji aisha dan wannan ruwaya ta ta cikin sai musulun aisha tace abu uku duk wanda ya maka magana kansu ya kirkiri babbar ƙarya ya dangana mu Allah sai masaruku ya ce ma hunne wani abu ne guda uku ta ce man za'ama anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'azama ala lahil firya duk wanda ya ce manzan Allah ya ga Allah ya kirkiri ƙarya babba ya dangana mu Allah in ji Aisha radiyallahu anha yace da ina kishin gide da take ba labarin ya ce sai na ce ya umar muminin an ziri ne an ziri ne mana kiɗan daga ta shirya ya ce wala ta ajin kake gaugawa ya ce ya zaki wannan magana alami ulullahu ta'ala wala qadara ahu bil ufuqil mubin kuma Allah ya ce wala qadara ahu nazarin ukura? wannan dai tace yace mata ya za a yake ce wannan magana annabi don ta annabi ya ga Allah ya karya alali an ce wala qadara ahu bil ufuqil mubin ya gan shi a shashanni mabu mana a sama wuri bayananne kuma da walƙasar ahul nazatar makura ya ga Allah ya gan shi a wani jiko daban wannan damiri na laƙadar ahu wannan iya magana akan sutun najam take ba labarin abin da ya wakana a wajen mi'iraji cewa da Allah ke ba labarin cewa na wannan jam'i za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahan yuha allamahu shadidul quwa dhumratin fastawa yata huwa bil ufuq al a'la ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى إن سدرة المنتهى إن جنة المأوى زوا ديك الشيء سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى زوا دي ولقد رأى من آيات ربي الكبرى wannan suratul najm tana bayanin manzon sallallahu lokacin da ya je Isra'i lokacin da ya je Mi'raj Jibril nake ba labari nan cewa lokadar ahu ba Allah bane ba Jibril ne ya gani bil ufuqil a'la a sama nan Jibril kin ne sun madana fatadalla ya sassabato ya kusa da manzon sallama fakana qaba qausaina aw adana da zo kusa da manzon Allah ko ta manzon baka ko baka biyu ko ta misalin metar uku metar biyu gaba da manzon Allah a daidai nan fa auha ila abdi ma auha yayi wahayi zuwa ga Allah kai zuwa ga manzon Allah abin da Allah mai wahayi wannan damirin na eh wala qadar ahu shi ya kawo maganar cewa Allah ne wasu ke cewa to lalle anan Allah ya ce a nan fa'auha ila abdi ma'awa aka ma bawan Allah wahayin da aka mishi. Allah ce ma ka zaba fu'adu ma ra'a, zice Muhammad ba ta yi ba ƙarya abin da ta gani, a fatumaruna wa alama yara za kuwa manzan Allah gardama a kan abin da ya gani, wala ƙadara ahu na zata lokura daman ai ya taɓa ganin shi. Inda sita da munta a wajen magari takewa. tunan wasu sidratul muntaha ita ce ƙarshe inda suka je malaka jibril shi ma bai iya gaba a nan aka wa magana wahayi ya ga ayoyi na Allah a wannan wuri to nan shi masaru da ya ma aisha wannan bayanin ya za aiki ce wanda ya ce manzo Allah ya ga Allah kuma ki ce ya yi ƙarya bayan gashi Allah ya ce wala qadara ahu bil ufuqil mubin ya gan shi a sama sai aisha ta ce mishi gama saruk an awula hadil umma sa'an da rasulullah sallallahu ni ce na harawa manzon Allah tambaya a cikin wannan al'umma akan ma'anar wannan aya dan wa kaga anan kaga idan wani iya tsammanin wannan damiri wal qadar ahu Allah ne manzon Allah gani to ga bayani daga manzon da Allah ya ku inji Aisha radiyallahu anha kuma ruwaya mai kololo inganci Aisha ta ce in kana nufin wannan aya ce ni ce horkon wannan al'umma da na hawarwa manzo Allah tambaya akan wannan aya. Fa sai manzo Allah ce mini innama huwa Jibril alayhi salam. Jibril ne na gani. Laqadar ahu da ya komawa manzon Allah shine ga mala'ika Jibril. yace lam arahu ala surati lati khulqa alaiha gar hatain marratain yace da shi Jibril ne na ma gani biyu halittar da Allah ya shi. ɗaya a nan duniya ɗaya a wajen mi'raji wannan ita ta ba aisha take cewa ga abin da manzon Allah ya ba ta labari ya ga jibril ya sabko daga sama ta ra'aitu min habitan min sama sada min idm khaliqihi ma bi sama al-ard Allah ta ce yace na gan shi ya cika sama akan sama da ƙasa ya cika gaba daya saboda girman halittar shi sai ta ce awalam tasma qawluhu ta'ala qawlu azza wa jalla la tudriku al-absar hu tudriku al-absar wala tafna kabir baka ji yanda Allah yake hodi a nasin Qur'ani la tudriku al-absar gani bai riskar Allah hu tudriku asar Allah shi ce gani ganin ganin bayi kaga anan wannan aya Aisha ta kawo ta bayan ta bashi labarin manzon Allah ya ce mala'ika Jibril ne ya gani ba Allah bane ba ya gani kuma wannan aya ta ce gashi Allah ya cewa Allah gani bai riskar shi ta ce kun baka ji ba Allah ta kama shi misali da Aisha don yanwa ruwa ta cikin sai musulun ta ce kun baka ji ba Allah iya cewa wa makana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahayan aw amin wara hijab aw rasul rasulan fa yuhi bi izni ma sha ala innahu aliyun hakim baka ji ba Allah ya labarin cewa baiwa ga wani mutum Allah mai magana kai tsaye sai ta wahayi ko bayan wani hijabi ko ya aiko da wani manzo a takaice dai Aisha radiyallahu anha ta ture cewa manzan Allah ya ga Allah kirkiri kuma ta ce shi manzan Allah ya bata labari wannan mala'ika jibril ne gani wanda wacce aya ita ta sa su ma wasu ke cewa ai a nan manzan Allah ya ga Allah wannan ruwaya ta ibn abbas to ga shi yanwa ibn abbas na da yin ruwayar ta cewa ya ga Allah ita ta bata tabbata ba abinda ta tabbata ibn Abbas ganin zuciya ne to kuma amma menene shi yanzu Aisha ta ce ga abin da manzo Allah bata labari to ba shi a ruwaya ta tamsu na kawo ta Abu Dharr yace sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aytu rabbuk Abu Dharr kace ni na tambaye kin maka tsammani shina Abu Dharr yawa manzo Allah tambaya sallallahu alaihi wasallam hal ra'aytu rabbuk Rasulullah kaga ubangijinka ya ce nuru an na arawo haske ne ya zan gaishe ya zan gaishe an na arawo ta ya zan ga Allah wata ruwa ce ra'aytu nuran naga haske dai kaga ɗan wa nan dalilai suke lalle an samu cikin magabata wani saɓani ɗan wakan mas'alar amma gama maganganun hanyoyin magana magana mahi ƙari da nassun ƙur'anin da sunna manzana sallallahu alaihi mala'ika jibril ne ya gani a mi'iraji da yayi kuma ya tabbatar da bai gaba Allah subhanahu wata'ala a labarin da Aisha ta mai tambaya kan ayoyin kuma Abu Zar ya mai tambaya karara halar ra'aytu rabbaka ga ubangijinka kuma shi annabi ya bada amsa bai ganshi ba haka maka wani abu ne masala ce wadda kan ma mace cikin ta da yawa ga ne jawabi daga manzon da Allah ya ko sallallahu alaihi wasallam shi zai shi ta ce dole ce maka ya ga Allah ba gaskiya bane wannan shine maganar sai magana ta biyu ai aisha ta yi magana abu uku ta ce duk wanda ya baka labari kansu ka ce ya dangana ma Allah bayan zikirin ta fara labarin labarin ture cewa manzo Allah ga Allah shi ba Allah bane gani malaika jibril ne gani a wajen mi'raji sai ta ce ko man za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an min kitabillah fa azman al ta ce haka duk wanda ya ce ai manzon Allah ya rage wani abu ko ya ɓoye wani abu na saƙo daga baya zai zo ita shi ma ya kirkiri ƙarya ya ma Allah ƙarya duk wanda ya ce annabi ya ɓoye wani abu akwai saura ya koma ga Allah akwai abin da ya rage bai gaya wani ba to ta ce ya kirkiri ƙarya ya ma Allah ya ma Allah ƙarya Aisha ta ba masa rogo misali na yin hakan ta ce gashi dai Allah subhanahu wata'ala ya kira shi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa lam taf'al fa salata ya kai manzo balliga ma unzila ilayka isar duk abin da aka sabaka zuwa gare ka wa in lam taf'al in har baka yi ba to ma barakata risalata baka isar sakon Allah ba ce kenan manzon Allah inda ya rage wani abu kenan ka mishi tuhuma ya rage sakon Allah subhanallah tace kuma ga tace wa manzo amma annahu yukhbir bima fil gadin tace cewa wanda yace manzon Allah ya san abin da yake gobe ce shi ma dai fara azumin lalafa yawa Allah ƙarya inji Aisha inji Aisha wannan ruwa ce ta musulmi domin Allah mai girma iya cewa ulla ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaibi illa Allah Allah ba manzo shi umarni ga ya mutane sama da ƙasa babu wanda ya san gaibi ba Allah ba yan wannan ruwa ce ingantatta kan wannan mas'aloli zumuna cikin magana ta manzo sallama ya ga ubangiji to shi ya bar labari bai ga Allah ba mala'ika jibril ne gani wacce aya ka kawo shi masaruk ya ma aisha wani aya kama aisha hujjar shi kenan ai ta ce mishi a wani aya zaka kawo to ni na harawa manzon Allah tambaya akan wannan aya da ka ambata ta ya ga ubangiji a ya ga dai malaika jibril wannan shine yanwa amsa kan haka wallahi alam
na'am to sai wani shi kuma yake tambaya bisa ga abin da ya shahira bangado inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ولأبويه لكل واحد منهم السدس da aka ce wannan da kulli wahidin minhum as-sudus kinnan wai ana nihin cewa kowane ɗaya shidda za a bashi ko ɗaya cikin shidda za a bashi ko ko shidda za a ba kowane ɗaya shi yan uwa inda za a gano a zo wannan ɗan wai mun tambaye wannan cewa wasu wai suna ɗaukan faɗar Allah subhanahu wata'ala da aka yi wanka na talaɓa wahidatan fala da aka yi na wali abu wahi da kula wahidan minhum musudus min mata in kana walad nan mutum da ya mutu ya bar ɗa in kana da ɗa uwaye a halin da kake gauru baka da kowa daga alahari wari sau abawa fali'un musudus uwaye za su gade shi a ba uwa ɗaya cikin uku uba ya kwashe in yana da 'yan uwa a ba uwa ɗaya cikin shidda a ba uba sauran to nan in iya da dawa shi Allah ce li kulli wahidin minhum sudus kowanne a cikin su iya da ɗaya cikin shidda ɗaukan cewa wai shidda za a ɗauki ɗaya cikin shidda a ba musu kuskure ne to me yasa da ya maganar sumuni masu muni mata ba ce da kulewa min masu mun sumun ko ce a ba su a ba su mata ko masu su duka yan wa wannan dalili ne karara ba wata sabanin maza ba ko wani malam magabata da ya ce ɗaya cikin shidda za a ba uwaye a'a illa wani bai fahimci ayar ba ne ba wani sabani kanta na rashin fahimtar ayar kurin Allah hudu karara idan mutum iya da iya uwayen shi da kulli wahidin minhum masudus kowa iya da ɗaya cikin misali za a duka gida shidda misali ya mutu iya da misali daga shi hediyan shi za a ɗauko dukiya a raba gida shidda a ba uwa ɗaya a ba uba ɗaya sauran hudu a ba ɗiya saraba ko suna ne amma inda mace nan ne rabon zai ɗan bambanta ita mace tana da ɗaya cikin takwas uwa tana da ɗaya cikin shidda uba ɗaya cikin shidda ya za a samu rabon za a raba gida go gida 24 don ba a samun sumuni a cikin 12 za a kai gida 24 aka ba gida 24 za a samu sum nawa ne sumunin 24 mai sumuni ɗaya cikin takwas uku ita take baka sumuni na 24 a cikin 28 nawa ne haka ne mantaka ta ba kenan ko haka ne kenan uku za a ba ya ba ya ba ita mata uku uwa nawa ne sudusi ɗaya cikin shidda na ishirin da hudu shine hudu hudu so shidda nawa ne ishirin da hudu ke ko kenan aka ba gida ishirin da hudu sai a ba uwa hudu uba hudu mata uku kaga kenan sha ɗaya kenan ko sauran kenan sha biyar a sauran sha uku sai a ba iya namiji rabon mace biyu haka ɗari yake kenan uwaye ba ba ba su ɗaya ce sarrafa irin na mata mata ne ake ba in su hudu ne za a ba su ɗaya cikin takwas saraba zai misali araba gida shi na hudu mata in su hudu ne wannan uku za a ba su cira saraba amma uwa ita kaɗai za a ba ta hudu a ba uba shi kaɗai hudu ɗaya cikin shidda kowa haka gare shi sai za ka ga aka raban gado idan mutum mai ɗiya ne da yawa he ka ga uwa ta yi ɗiya ta haɗa gado mai ɗiya da yawa ne he ka ga uba ya haɗa gado aka mamaki amma har mamaki wani lokaci an raba gado wani ke ce ya za a yi ya za a yi kakashi ta shi gado kada uwan shi yake ta faɗa ka ɗa da rashin rashin adalci adalci an ba shi adalci ba kai ka ita ya shi wa ita ya shi amma bakin ciki yake an ba ta da cikin shidda shi an ba shi an ba shi kaɗan to ta yi ka ita ya kanta ɗanta ne a takaice dan uwa wannan tsari haka Allah tsara kuma nasu Qur'ani ne karara cewa idan mutum ya mutu iya da ɗiya, uwayen shi bi a raye kowane ma'ahin iya da ɗaya cikin shida da duke shi wannan haka Allah tsara kun ba mu canza ci gaba to sai wani mai tambaya shi kuma yana tambaya a game da ranar juma'a idan mutum ya wanka ya sa kama kenan ya sa turare ya yi asuwa shi ya juma'a ya yi shuru wai wajen magana shirin ne yake magana da aka ce in yi shuru wai tun daga tafiya shi ne har sai ya dawo ya shuru ko kuwa ne yake magana shirin ce ai sun ma'ansa ta ce ku nan shuru na shuraren hudu ba lima kuma baka yi magana ba lokacin hudu ba shine ka shura hudu ba kakka yi magana cikinta shine ake ne amma kana magana ba uzun komi to baka samu lada ki ladan sharadin shi ka je juma'a ka ka yi nafila ka ta shiga masallaci ko nafilolinka ilimin ya hoto ka shiro liman har ya kare kaf ba kai ba magana in aka kare sallah ne daga nan to shikenan kuma ka shiga cikin halin ka samu fadala da aka hudi ko da kai magana a masallacin da wani dan sabai suka hira ba sallah na ana magana lokacin hudu ba zaka shurara
na'am to sai mai tambaya daga shi kuma yana cewa mutum ne yana da yaron shi sai ya tura shi neman kuɗi daga can yaron sai yake tura kuɗin idan uban shi da ya taimai ga kuɗi ya turo to kuma uban ya ɗauki kuɗin na ya kashe wai kamar ya yi wannan kin shi ne ko ko halakin shi ne ya ci to shi ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani wani yaro ya kawo karan baban shi ya ci kudin shi ya ba shi amsa cewa an to maluka li abik da kai da duke ka na babanka ne gaba daya kin ba a kama uba ko a sara uba ramuwa akan duke din shi illa shi uban ya ji tsoron Allah ya ma ɗan shi adalci ya tura shi neman kuɗi iya wahala a can kuma ya dawo ba komai kaga an yi an yi wuya kenan amma bukata in ta kama uba yana da dama ya ci a wannan kuɗin daidai gurgudu bil ma'ruf kaji abin da ya dace a yi
na'am to sai mai tambaya na gaba ya ce wai kamar cikin zamanin sanyi wannan idan mutum ya zama to ya kasa taɓa ruwa wai sai ya je masallaci zai taimama koko daga gida ma in ya taimama ya taimama masallaci yin sallah din da ta kama zai cewa akwai ba sharaɗin tsawon kaza za a yi wannan magana kuma su taya da kai ta kai tsaye kai to wannan babu wani sharaɗi ko ina kana iya taimama kai sallah ka je ka sallah Eh, duk da cewa huta ɗin wani saɓanin shi yayi ka je masallacin ka yi taimama kai sallah shi yayi. dan kullum wani abu mai saɓani kaka shiga cikin shi eh tunda ba abin zuciya kan gaji ka Abdullahi ko sai ka gidan kai jan ga yi mana kai abu na'am sai mai tambaya na gaba tana cewa kamar sallar asuba ce ta mance ba ta yi ba sai da ta zo a zahar bayan ta yi raka a biyu sai ta tuna ashe ba ta yi sallar asuba ba Hmm.
sai ta maida ta asuba daga baya kuma ta kawo azahar kin waya ne sallar ta ta akwai ya yi daidai ko ko a babu sallah na'am sallah raka'a biyu ta yi ta yi ta akan ta ta zuwar ta haka ta shiga sallah kuma ta bar azhar kuma kuma asuba sai ta maida ta asuba Ah, ba mai da ta ba ba kana ai da ni asuba da ni azhar ta yi ta da ni azahar ke mata kuma mata kuma asuba Tana cikin yi.
annabi ya ce na na na mal amal bin niyat na mal amal bin niyat aiki ya ta ne shi da niyya azhar ta bata kuma asuba kun sai ta sake azhar asuba kullum zai ta sake asuba Eh, illa akwai masu kawo cewa ah, masu ganin cewa in haka tana matsalacin wani sallah ta ɓaci wani wani fahimta daga fahimta ce ta saba na soshin hadisi na maganar duk wani zai sallah ma'ana an tana sallah ko da ma'ana za ka rama da wadda suka zama shafi ba iya ga cewa ga ma a sabon misali kana iya bin azuwar kai da liman balle kuma kana bin liman a ce sallah ta ɓaci ka sai tana da rauni magana kurin a nan abin da za a takaice kurin ta yi da sallah ta ta azuwar in ta ƙare tashi ta kawo asuba to yanzu ita ta ta ta badda azhar kin ba ta da azhar ba ba ta da azhar kuma ta da asuba yanzu kenan eh ta tun daga ba ta sake azhar ko Mm.
to yanzu asuba ake bin ta hanzu eh ta koma sai asuba shine kullum eh ta sake asuba sabuwa Mm.
to sai wannan shi kuma yake cewa satin da ya gabata kun ba da wata na- nafila raka a hudu ya ce wai idan bayan isha a gida ne za a yi ta da ko ko sai ka kare aikin ka ka zo gida ta kwana ko a masallaci ma mutum yana iya yin ta to shi dai kullum ta aka yi bayan isha illa umma abu ne sananne kullum nafila a gida ta yi masallaci lada wannan shi ne masananne kina abubuwan kenan ka bari ka yi a gidan shi ya yi lada ya kuma shi ma manzan sanar manzan dama shi ma a gida yakin su ka ji shi ma annabi ba masallaci ba a gida yakin su kenan abin da yi ka yi su a gidan shi ne sai a yi dama
to malam wani mai tambaya yake cewa wai mutum ne idan aka mai kyauta kamar ta abinci haka to wai don kai ya karbi kyautar sai rantsuwa ya ce wai bai cin irin wannan nau'in abincin ya ce wai to ka fara ta kama shi a ƙarya ce kunya ta zo ƙarya ce ta halatta ta hanyar haɗari ƙarya ce da gangamin na yanwa rantsuwa da ake ma kafara rantsuwa ta wallahi zan yi kaza baka yi ba ko la banna yin kaza kuma he kai shi ta ake ma kafara banna yi kana so kai he kai kuma zan yi baka kasa yi sai kai ka kafara amma rantsuwar ƙarya da gangam ka rantse da Allah kan ƙarya ana kan zimin gamus rantsuwa mai dirmiyar da mutum a gidan wuta wata ke rushe gida albalaki anta wata ke bata gida ta rushe za albarka gida wannan kurin maganinta kurin a tuba ga Allah a roki Allah gafarar shi ka ƙara komawa ƙarya ce akai kurin ba daban ne da rantsuwa ta zanyi ba ko ba na yi ko ba zan yi ba
to malam sai wannan take cewa wai ita idan tana jinin haila to wai mijinta sai ya kasa haƙurin wannan kwanan biyar sai ya sadu da ita Eh.
shine ta ce ya zata yi kuma wani mataki zata doka abin da ya kamata ta yi da farko ta ba shi shawara tun da bai da haƙuri ta ba shi shawara sai ya mata kishiya shi ne gaskiyar magana
na'am inda tsakanin ɗan da mata kusa mota tsakani ga Allah shi ne mota ta ba shi shawara yanzu mai gida kamin kishiya saboda kai baka haƙuri kuma ga abiya zawa dan me ya dan halaka za a yi aikon sije dan ke kira shi halaka dan haramu ne ku yi wani aikin gaskiya kidan ku an kira san lahirarki lahirar mijinki ka ku halaka to haka kawai ki ba shawara a addinance kenan Ah.
ki yi tsoron Allah kada a banza saboda kishi ki halaka ko mijin ki halaka ko kuwa ka ce bai wa tuwon in kin iya ka ce bai wa kwaran kake ba shi haɗin kai kwaran kake ba shi haɗin kai don haramu ne eh haramu na lati fatidun sa fil mahid da tauna ku kaurace mata kuma nan annabi kuma zalla ya ce duk wanda ya halatta ma ka hurce ka hurce ne kuma ba ko baka halatta ma ka san haramun kin ne ma ka kasa hakuri kai cha duk in ka jima'i ta ya ka ba kafara ta ta rabin dinar muka sai muka sai rabin dinar akalla ya ba shi ka 30 baya sarka da duk in kwanta da ke akalla ya sarka ta wajen ka 30 da nawa kam a ce ma bai halatta ba in kuma halatta ka hurce ne yan ƴan uwa ko ne tsakani da ina mai gaurin shawara ce ta gaskiya ta addinance ko ki hana shi haɗin kai ta kiya mun ki san miki hana shi haɗin kai za ku halaka to ki ba shawara min kishiya
to sai wani malam suke cewa wai suna so yi a karanta musu tahiya
tahiya ta zanta muku siga ta Abdullahi bin Mas'ud wadda ta ce mahi inganci a cikin sigogi na tahiya da sauran masu inganta wajen amma ana magana mahi inganci a wajen malaman hadisi sai ta yawa ta kowace inganci ta ibn mas'ud dan ita ce wadda ba samu sabani ba a wajen almajiran shi akwai ta umar bin khattab ta azakiya turullah ita ma ta tabbata amma an samu sabani tsakanin masu kawo ruwaya lafazi zuwa lafazi amma ta ibn mas'ud ba samu sabani ba irin aka samu sauran sauran sai bangaren inganci ta kowace inganci ta yi amma sauran ma mu ce ba haka bane ba amma zan ga muku sigal kenan mahi inganci ta abdullahi bin mas'ud ga ta kamar haka attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ita ce tahiyya da laban mas'ud tamam mai ta muku التهيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله صالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مثلا قالوا نسيقوا جدا بان دبان إذا مصفى صلى الله عليه وسلم رحمه الله wanda ya yi kawo siffofi wajen siga da dama ta kai na kalan bakwai da dama ta hiya ta ibn umar ta ka ta umar ta ibn umar ta aisha duka da ta gunsa sha'ari da wannan diya kawo su amma tabbatar da cewa wannan su mahi ingancin ta cikin siga ta tahiya Allah taimake mu
to wannan yake tambayar cewa wai riga mai hoton wani tsuntsu ko ta dabba haka wai a iya sa ta amma a yi sallah da ita a bai halitta bai duka amin ba ba son da mun mun duka hanga ba ba sallah kuma ba da sura gaskiya bai halitta
sa amma ba yi duka ba sai sallah ba
To, ita wannan take cewa tana so a ba ta addu'o'i da salloli wanda za ta yi cikin dare domin biyan bukata. kuma tana bara addu'a saboda tana fama da rashin lahiya.
To, eh rashin lahiya Allah ya baki sauki kuma ya sa kafara ce gare ki na kurakure kuma bawa sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana mamarin lahaya da wata karama cewa daidai da kaya allura matsala ta soke ka kaya ta soke ka mai imani kana ladanin Allah rashin lahiya ta samu ta samu kafara kuma daga mai daraja a wajen Allah to daga cikin addu'o'i da zaki rika yi akwai addu'a ta Allahumma rabban nasi misali in sa wani rige miki ciwo ki dora hannu a sama ki karanta Allahumma rabban nasi adhibul ba'sa washfi wa anta shafi la shifa illa shifauka shifa'an la yughadiru saqama ko a ɗora hannu saman ciwon a karanta bismillahi bismillahi bismillahi sau uku kuma sai a ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu hadir kafa bakwai a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu hadir wannan shine ma'anar wannan kullum ta sai abin da ke da kyau ma'anar wancan addu'a da ta farko Allahumma rabban nas ya Allah ubangijin mutane rabbin nasu ubangiji mutane asibil basa ka tahir da wannan mugun abun wacce fi ka bani lafiya Allah wanda shafi kai ne mai bar lafiya Allah shi ma'anata wannan kun bayan bismillah ka nemi tsari a uzu bi izzati la qudrati ina neman tsari da buwaya Allah da kudura ta Allah min shirin ma ajid daga sharrin abu da abin da yake samu na wa hadir ina neman tsari daga wannan abin da ya same ni mallai tashin lafiya kenan kawa bakwai za karanta bismillah uku a'udhu bi izzati Allah wa qudrati min sharri ma ajidu hada a bakwai kuma da addu'o'i na sahiya da marice misali Allahumma afini fi badani اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت قوى أكو دا ساهي قوى أكو دا مرتشي ga abin da da yake Allahumma Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma na'udhu bika min al-kufr wal faqr Allahumma na'udhu bika min adhab al-qabr la ilaha illa anta ita ma uku ko ce uku da sai uku da marici manzala iya yawan addu'o'i daya cikin sabai gaba dan baban shi ya tayyace haka daga manzala ya iyan kenan sai uku da marici uku sannan ita wannan tana roƙon Allah Allahumma afini fi badani Allah ka bar lahiya cikin gangan jikina wa Allahumma afini fi sam'i Allah ka bar lahiya cikin jina Allahumma afini bi basari Allah ka bar lahiya cikin ganina la ilaha illa anta baba an bauta daga sai ka Allah Allahumma na'udhu baka min al-kufri wal faqri Allah ina neman tsari ka kare ni daga talauci da ka huce talauci Allahumma na'udhu baka min azab min azab al-qabr Allah ka kare ni daga azab al-qabri la ilaha illa anta baba an bauta daga gaskiya sai kai wannan sune sahi uku ko ci uku uku da marci ba magarba haka ci uku uku da tumkim Allah ba Allah tumkim
to mallam wannan tambaya na gaba yake cewa me hukuncin aske gemu
aske gemu duka malamai magabata babu wanda halatta shi imami cewa haramu imami cewa makaruhi la qaradi ahili cewa kowa ana sa mutum fasikanci ne aske shi dan suna cewa ana hudda mutum cikin adalci na shaida abu ne yanwa bari dai da anan muna magana ko mutane ba su aikatawa amma abu ne sunna ce take tabbatarta kuma malamai magabata kasan akwai sunna za a ce kamar mustahabi ne in ga dama ga dama ka bari shi gemu iya daga cikin abin da yake da girma shi alama ce ta mazakuntaka ta imani misali annabi sallallahu alaihi ya tabbata wasu duk da kahure ne tana sa wai aibun abun kahure ne kisara turo su wajen shi manzon iya kallon su abin da ta dame hankali sifar su sun aske gemu wulash gashin baki zuru-zuru abin da ka ga musu ce man amarkuma bi hada wai muku mun wannan abun suka ce amarna rabbuna ubangiji mu kisra mana umarni kisra ce su aske gemu su gashin baki to walakin alamani ubangiji na ya umarce ni in rage gashin baki in cika gemanya dan wadan haka umarni ne kuma nan kan dauko da tauye na munafiqin malikiya dauko da sala ka babu fitar da kaga magana karar yayi mai risala wa amara nabiyyu an tuwalito tuwafa la taqas annabi ya umarni a bar manya a cika ta yace ma ka a rage ta arsala da ta dukkan mutum na zauri ana karanta su yace kuma yace kuma ka a rage ta ma amma yace babu lahi in ta tsawo da yawa daga cikin tabiya sun ce a rage da sanar bar misali a yi kamu guda a rage wannan abin da ke da taumuni a je wasu kun so da yawa karatun ne daban kuma aiki daban eh ba na ba da sabo ba na abin shi Allah ya taimake mu
to mallam wannan mutum ba yake cewa wai iya so a wai sallar nafila wadda ake yin bayan fatiha ake karanta kulhuwar lahu bayan sallama kuma sai a yi sujada a karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko kuma ta yi tambaye a nan wurin wai sujada ɗaya za a yi ko kuma biyu to da farko dai wannan sallah ba ta bata a sunna ba yan ba ita ba din za an baka wani wurdi an ce ka karanta wata aya ko sura qur'ani a sujada ba ta da inganci daga manzon da Allah ya ko imma tsari na wani malami ko wata ruwa mara inganci annabi wata wata manzon ya hana karanta Qur'ani a sujada dina ga wata ruwaya kan maka sha wahala wajen binciken malamin abu inda ya ce Qur'ani za karanta a sujada awa kaza sura kaza kai bana ba ta da inganci bangaren ruwaya eh tsari na na wani ko hanya mara inganci
na malam sai wani ke tambaya cewa wai annabi Musa alaihi salam sun yi zamani da annabi Shu'aib haka nan eh an kawo kisan Musa da ya je Madayan wannan magana wanda ya samu yanda ya mai wannan kiwon to amma Ibn Kathir cikin tafsir bayanin gaskiyar magana babu tabbacin wannan magana daga hanyar ingantatta cewa Annabi Shu'aibu ne kun da tsoho ne iski latiji ne iski latije kwarai amma cewa Annabi Shu'aibu ne cewa nasi bai tabbata ba ga wannan magana karara a ce Annabi Musa wannan latije Shu'aibu da kuma a bangaren tarihi ba su da alaka da wajen karkar ma ba ɗaya bace ba da aka yi abin ba a takaice dai kurin ba wurin bane ba a cikin dai abin da ibnu kasir faɗi gaskiya kuma ga hujjoji masu ƙarfi cewa ba iya cewa annabi shu'aibu ne kurin dai wani tsoho ne mai karamci kuma mai cika mai amana shine kurin abin da ya tabbata amma babu ruwa daga manzon Allah ko Allah ya ba labarin annabi shu'aibu ne gaskiya amma malaman tarihi suna kawo nan dan haka mun ce wallahi wala kuma na ga lokaci yan waya Allah kai mu darasin gobe insha Allah na bayan ƙarfe goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته